أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد cikin wannan masallaci inda zamu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abinda zamu karanta Allah ya ba mu lada akai Allah kuma ya kara mana fahimta akan shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana wannan shine darasi na 41 insha Allah kuma za mu tashi kan sabon babi da yake magana kan sallah akan jana'iza shine babun fi salati al janazati wa du'a'i lil mayyiti wannan babi zai magana kan sallah ga mamaci da kuma yin addu'a ga shi mamaci din duk abu biyu ne a waje ɗaya da yin sallar da addu'a duk dai a waje ɗaya ake yin su To na farko ita matsayin wannan sallah farilla ce, amma farilla ce wanda wani yake iya ɗauke ma wani, in wa'yansu suka riga suka yi sallar shi kenan, ma'ana an riga an gama wannan. Ba farilla ne kamar na sallar azahar kowa da kowa sai ya yi ba, a farilla ne wanda wani ke iya ɗauke ma wani. In an samu jama'a sun riga sun yi sallah ɗin, to shi kenan sauran wannan ya tashi daga kansa shake kira farda kifaya ana yi kuma ma duk wanda yake musulmi karami ne ko babba wato na jinjiri ne ya girma ya tsufa mace ne namiji duk ana yi musu wannan idan aka samu wato sun riga sun rasu kowa za a yi mishi sannan kuma akan yi akan abin da ya fi yawa daga cikin jiki yau sai aka zo aka samu gawa za a yi mata sallah ya tabbatar da wannan gawa musulma ce to sai aka zo aka samu abin da bai kai ba complete dan adam bane kamar aka samu hannun mutum mun gane kuma amma da yake ba za a yi ma hannun sallah ba sai a dauka a rufe shi dalili kuwa ai hannu zai iya fita ya bar mutum da rai ya ci gaba da tafiya kuma ba a so a yi wa mutum sallah alhali shi bai rasu ba yawa to amma in aka samu mafi yawan jiki sai aka zo aka samu mutum ya kai malamai suna cewa in ya kai dai kaman a cikin kashi hudu ga kashi uku an samu na ɗan adam to wannan za a yi ma za a yi ma wannan jiki sallah baki ɗaya kuma za a yi masa wanka to haka ma wajen wankan shi ma za a masa siffan wanka da muka yi na jiya to wannan fa idan jiki yana nan kalau amma idan jiki ya kasance ya riga ya nuna saboda daɗewan wannan gawa ɗin ta daɗe ba a yi ba har jiki ya soma riɓewa ya soma saɓulewa ko kuma yanayi na yadda aka samu rasuwa ɗin kamar ƙuna shi ma za ka ga kana taɓa fata yana saɓulewa to kuma ba a so kamar yadda muka faɗa ba a so a ji gawa ciwo mun gane ko taɓatan da ka yi naman zai fito ji mata ciwo ne to wannan kawai za a lullube ta ne sai a zuba ruwa a kai ba tare da sai an sa hannu ana ana wankewa ba amma za a zuba ruwa kawai a kanta ga baki ɗaya a nuɗe ta a cikin abin nan a cikin likafani yawa wankan shi ma wato sai an samu iko da dama da kuma yanayin da za a yi shi ne ake yinsa to wannan kenan malam ya ce wattakbiru alal janazati arba'u takbiratin kabbarori da ake yi akan jana'iza jana'iza wato akan mamaci in za a yi sallah kabbarori ne guda hudu kabbarori ne guda hudu wannan su ne wato ginshikai na sallan jana'iza din ta yiwu ka zo mutum sai ya zo ya samu an soma sallah ko kuma ya samu ma har an yi sallah din to akan sami irin wannan yanayi to ka zo ka samu an yi wa'yansu kabarorin kai kuma ka zo daga baya an yi kabarori biyu kai sai ka jona sallah ɗin to ya za ka yi bayan kabarorin su ne ginshiƙai na sallah to in ka sami irin wannan yanayi ɗin liman ya riga ya yi kabbara biyu ka zo ka bi shi a kabbara na uku ne ko na hudu shi liman ka gan ya gama zai yi sallama ai to kai abin da za ka yi a wajen ka ciko kabbarorin kawai mun gane ko ka zo ka samu kabbara ar limai ya riga yayi kabbara biyu yana gama yayi sallama kai kafin kai sallama sai ka sake cewa Allahu akbar Allahu akbar kai sallama da ba sai ka tsaya ka yi addu'a ba za a jira ka ba hakan nan kuma sai ka zo ka samu gashi an gama jana an gama sallah din to inda za a bar maka jana'izan sai ka yi raka sallah din to amma kaga yana da wahala to in ba za a bar maka ba kabbara sallan ka yi kabbarori hudu naskan a jere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka yi sallama a ciki kama ka yi sallah ko kuma ya ka zo jana'iza ya faru amma babu ma wanda ma ya iya addu'a din ma gaba ɗaya an samu dai an yi wankan watakila kuma kaga za a yi sallah din to shi kenan aka zo koma ba a iya sallan ba a yi kabbarorin nan guda hudu in aka yi kabbarorin nan guda hudu a yi sallah to sai aka samu kuma yau gashi an je an saka mutum ba a cikin kabari amma ba a yi sallah ba to in ana kusa ba a riga an rufe shi ba bi ma'ana ba a riga an mai da ƙasa ba a fito da shi a yi masa sallah in kuma an riga an rufe ƙasa an rufe shi a yi masa sallah shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wata jatuma sallah a makabartan ma mun gane ko to wannan duk abubuwa ne wanda zaka ga kawan ba zai faru ba amma wata rana za a iya tsintan kai a irin wannan yanayi to sai kuma aka zaka ce maka zo kai sallah da ce an ban iya wannan addu'a ba ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba gaba daya ita sallah na farko kabbaran farko in kai wanda yake tafiya tare da niyyar yin wannan sallah to abin da ake bayan kabbaran farko shine godiya ma Allah duk gaba ɗaya addu'a in ka duba zaka ga tahmidi ne godiya ne ma Allah alhamdulillahi alhamdulillahi allazi ahya amata wa ahya alhamdulillahi allazi bil mauta lawal azmat wal kibriya wal mulku har ga baki ɗaya to duk godiya ne saboda haka kabbara na farko an yi godiya ake yi ma Allah shi yasa malamai suka ce to in an yi kabbaran farko nan tunda godiya ake yi ma Allah zaka iya karanta ma suratul Fatiha ana yin kabbara na farko kai baka iya wani addu'an da dacan suke a rubuce ba to karanta suratul Fatiha an yi an gama sai aka yi kabbara na biyu duk abin da yake bayan kabbara na biyu salati ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma shikenan ana yin kabara na biyu isalati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid liman yayi kabara na uku bai bajira shi a wannan waje ana yin kabara na uku me ake yi addu'a ake yi ma wannan mamaci da ake yi man sallah shikenan in ma baka iya duk wani addu'a baka ce Allahumma ghafirhu warhamhu sai ka yi ta maimaita wannan Allahumma gafiru warhamhu Allahumma gafiru warhamhu Allahumma gafiru warhamhu har liman yayi kabbara na na ƙarshe mun gane ko ana yin kabbara na ƙarshe kuma me ake a wajen neman gafara wa mu wanda muka zo yin sallah din mun gane ko neman gafara da rahama ma waɗanda suke sallah da sauran jama'a gaba ɗaya so in ka gama Allahumma gafiru warhamhu kabbara na uku na hudu Allahumma gafirna warhamna sai ka yi ta maimaitawa halli mai sallama kai ma sai ka yi sallama a ba a so a ji ana sallan jana'iza kai ka yi gum da bakinka baka ce komai ba eh kaga in ana sallah ana sallah na farilla ai kaga inda liman yake asirtawa kai kuma kana yin ta asirce kana karanta fatiha a wannan lokaci din to haka ake so kai ma in ana sallan jana'iza din kai ma ka dinga yin wannan addu'o'i din mun gane ko to wannan shine takaitaccen bayani kafin mu shiga cikin karatu ake masa a yan an samu kan jiki ai za ka samu kan mutum ai ai an samu mutum mun gane ko ai an samu kan mutum an samu mutum za a yi masa sallah eh za a yi ma kai sallah saboda an riga an san rai dai ba zai tafi gangan jiki babu kai ba. Bayan ba za a rayu ba kai ba, wasu dabbobi sukan rayu babu kai na ‘yan kwanaki. Eh, akwai dabbobin da suke iya rayuwa babu kai in ka wuntile musu kai, za su yi kwana kusan uku ma a raye, saboda su hanyar numfashinsu ba ta kansu yake ba. Su abin da zai kashe su a wannan lokaci din shine yunwa. gani kama ba wai rashin ba ta kayi suke numfashi ba na ganin kyankyaso yana cikin irinsu in ka cire kan kyankyaso zai ci gaba da rayuwar shi zuwa wayansu lokaci saboda shi ba ta kai yake zuwa yana ta mulki so za a yi makai sallah na eh eh shine in an yi kabbara na uku shine ake wa mace sallah eh ake ake masa addu'a Allahumma aghfirhu warhamhu akwai addu'a to amma tana tana da tsayi to yana da wahala rike ta da daukan ta to wai shine in ma baka san wannan addu'an ba za ka iya rike wannan Allahumma aghfirhu warhamhu yawo ya rike in ma wannan din ba zai yi ta larabci ba to sai ka yi da hausa ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka masa rahama ya Allah ka masa kaza ya Allah ka masa kaza ai ke a ashmawi ne nake gani mutum zai iya yin addu'a da ajamanci mun gane ko in dai ba zai iya yi da larabci ba a cikin sallah na farilla ba yau saboda aka wancan din ma aka je baka iya na larabci ba in masa da hausa ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka rahamshe shi ya Allah ka yi kaza ya Allah ka yi kaza wannan duk ya ya inganta Allah ya taimake mu na'am shine malai yace wa takbir al janazati arba'u takbiratin kabbarori da ake akan jana'iza wato kabbarori ne guda hudu yarfa'u yadayhi mai yin wannan sallah yana daga hannayen shi fi aulahunna fi ulahunna a kabbara na farko zai ce Allahu akbar mun gane ko to sai ya soma wannan tahmidi din godiya ma Allah za mu karanta anan wa in rafa fi kulli takbiratin idan ya ci gaba da daga hannunsa a kowane kabara ma yana da daga hannu wannan fala ba sa babu laifi babu laifi haka ma irin salloli na abin nan na idi kabaran farkon shi ake dagawa amma mutum ya ci gaba da daga hannayensa a sauran kabarbari guda bakwai ko guda shida wannan duk shi ma babu laifi babu kabli babu ba a ga akan shi kuma babu wani laifi a kai wa in sha'a to malam sai ya ce idan ya so da abadal arba'i yayi addu'a bayan na hudun sun mai sallimu sai ya yi sallama mun gane ko kaga inda shi ya je ma kenan kabbarori hudun su ne wato muhimmai ginshikai na wannan sallah din wa in sha'a in ya so kuma sallama ba'dal rabi'ati bayan yayi kabbara na hudu sai ya yi sallama makanahu a bigiran da yayi kabbara din shi yasa zaka ga in ka bi wasu sallan jana'iza ana yin kabbara na hudu ba a ƙara komai sai a yi sallama mun gane ko ba a tsayawa yin wani addu'a ba na hudu sai a yi sallama wasu kuma in suka yi kabbara na hudun to za su yi addu'a sai a yi sallama to duk wanda aka yi yayi a nan mun gane ko shine can wa insha'a wa insha'a da abadal arba'a badal arba'i sun mai sallimu wa insha'a sallama badal rabi'ati makanahu wa yaqiful imamu liman yana tsayawa fil rajuli in za a yi sallah ma namiji inda waslihi a tsakiyan shi mun gane ko a tsakiyan gawan zai tsaya wa fil mar'ati in ko mace ne za a yi masallan fa inda mankibi zai tsaya a daidai kafadinta ne mun gane ko wassalamu sai kuma sallama min salati daga sallah na jana'iza taslimatun wahidatun sallama ne ake yin ta guda daya khafifatin ita ma a sassauce ba da ƙarfi ba. Lil imami ga liman wal ma'amumi da mamu duka za su ce assalamu alaikum wannan an gama. To, ga lada a kan sallah ɗin. Wafin salati alal mayita a kan sallah ga mamaci ƙiraɗin wato akwai yanki min al'ajar na daga lada, akwai lada mai girman gaske. Wa ƙiraɗin sannan kuma akwai wani yanki na lada fi huduri dafnihi in ka raka wannan jana'iza har zuwa makabarta wa zalika to wannan kirat da aka ce fi tamsili in za a kwatanta shi ne misal jabal uhud misalin dutsen uhud ne girman wannan lada da mutum zai samu in aka yi sallan jana'iza da shi zai samu ɗaya haka nan idan ya raka shi har zuwa makabarta zai samu wani kaman wannan ɗin ويقال في الدعاء على الميت غير شيء ويقال انا cewa fi du'a wajen addu'a alal mayyit akan wannan mamaci غير شيء mahdudin babu wani abu wanda aka iyakance shi a ce ga iyakacin irin addu'an da za a yi duk addu'an da ya samu shine ake yi amma ba a iyakance a shari'a a ce sai irin wannan addu'an shine za a yi ba mun gane ko wazalika ah, wazalika kulluhu wasi'un dukka wanda aka yi cikin addu'o'i wannan ya inganta to akan iya zuwa a samu jana'iza ya wuce guda ɗaya ya wuce mutum ɗaya ne za a yi masa jana'iza mun gane ko to in mutane ne da yawa za a yi musu wannan sallah ɗin ana gabatar da maza su ne kusa da liman mun gane ko daga maza sai yara sai mata sana'a maza ana neman wanda suka fi falala a ciki su ne dai kusa da liman ɗin sannan sai abin nan sai yara sai yara sai kuma mata in an je kuma wajen rufewa a na wajen wanda ake yin mass burial da mass grave ko inda za a yi babban kabari a sa mutane to shi kuma akan so masa mazan ne daga jikin gabas saɓanin wannan kaga su ne a yamma mun gane ko su ne daga jikin liman to amma in aka je makabarin za a safa su waɗannan yadda suke na farko daga jikin liman su ne kuma za su kasance daga can gabas sai yara maza sai kuma mata duk wannan addini ya inganta ya halatta cewa za a yi irin wannan sallah ma mutane da yawa kuma za a iya sa su a kabari kabari ɗaya zai iya ɗaukan mutane da yawa mun fahimci wannan ko in za a yi ne in iyaka ne in za a yi sallah mata su ne a gaba maza su ne daga nan jikin liman in kuma aka je sa su a kabari to maza su ne a gaba mata su ne a baya. Malam ya ce wa minan mustahassan cikin abin da aka inganta ko aka kyautata ma ƙila fi zalika abin da aka faɗa cikin irin addu'o'in da aka yi shine liman an yi kabbira ko kuma yin sallah ga gawa ya yi kabbara bayan ya yi kabbaran farko sun mai ƙuli sai ya ce alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ma Allah allazi amata wa ahaya wanda shine ya rayar shine kuma shine ya kashe shine kuma ya raya mun gane ko shine ya kashe wannan wanda ya dauki ran shi shine kuma mai rayarwa walhamdulillah yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi yuhyi mauta wanda shine ke tayar da matattu lahul uzmati girma ya tabbata ga Allah wal kibriya da girma duk fassarar su daya wal mulku mulki duk ya tabbata ma Allah wal qudrati da iko wasana'u da yabo duk sun tabbata ma Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai. To kaga daga ala kulli shay'in qadir din nan to ka gama da wannan sai ka sake yin kabbara. Mun gane ko sai ka sake cewa Allahu akbar to sai ka karanta wannan. Allahumma salli ala Muhammadin. Ko eh a to bari mu bari mu karanta wannan. sai karanta wannan Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi tsira ma annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma mutanen gida annabi Muhammad kama sallaita kamar da kai tsira wa rahimta kai rahama wa barakta kai albarka ala Ibrahim akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma mutanen gidan annabi Ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka lallai kai ya Allah Hamidun wato godajje ne majidin sannan kuma mai baiwa to ka zo kabbara na biyu kenan mun gane ko domin ka gama salati a nan sai ka sake cewa Allahu akbar to za mu tsaya a nan sai ka tashi Allahumma innahu abduka kaga an dawo kan shi wannan gawa za a yi masa addu'a kenan yawwa to za mu kwana nan insha Allah gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana lalle yana da kyau mu fahimci wannan waje tun da kaga abubuwan suna kan yawa mutuwa tana kan kowa kuma yau ne ko gobe ko yanzu ko an jima sannan kuma dole za ka je ka yi wannan sallah ɗin to kaga yana da kyau a ce ka san me ake yi a cikin sallan ka san ita kanta sallan ka san kuma yadda ake yin ta Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين